أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين وأشرف المرسلين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم اعن فيكنا تقواها وزكها ربنا انت خير من زكاها واليوم والله اللهم طهر قلوبنا من النفاق والسنتنا من الكذب واعمالنا من الرياء واعيننا من الخيانه فانك تعلم خائنة الاعين وما تخفي الصدور. ذاك يا مسلمين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. barkanmu da jaddada saduwa a wannan lokaci mai albarka domin mu ci gaba da karatu da muke yi a cikin wannan masallaci mai albarka ba mu bushe ba muna cikin fassarar surat hud za mu tashi yau daga faɗin ubangiji na makon muna cikin fassarar surat yunus alaihi salam za mu tashi daga faɗin ubangiji subhanahu wa ta'ala fa in kunta fi shakkin mimma anzalna ilayk na'am أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممتنين ولا تكونن من الذين كذبوا بآيات الله فتكون من الخاسرين إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم صدق الله العظيم ما شاء الله تبارك الله ‘yan wa Ubangiji Subhanahu wa ta'ala bayan ya ba da labari game da fuskata annabi Musa salam da al'ummarsa kuma abin da ya wakanu tsakaninsa da fir'auna da kuma mutanensa. Daga Allah Ubangiji Subhanahu wa ta'ala ya ci gaba da bayanin yake gaya wa annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallama cewa فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك إن كنت إذا كاكسن شيء كي يا النبي محمد cikin wani kokonto game da abin da muka saukar ma na alkur'ani mai girma to abu mai sauki ka tambayi waɗannan da sun kasance suna karanta littafi gabaninka waɗanda suka riga ka daga cikin al'ummu na da wanda sun karanta littafi kamar tawa da injil ka tambaye su mana ai za su baka labarin gaskiyan al'amari Allah ubangi subhanahu wata'ala ya fuskanci bayani ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama a irin wannan bayanin amma al'ummarsa yake nufi kuma irin wannan salon akwai su a cikin alkur'ani mai girma daban-daban wurare daban-daban Allah yana fuskantar annabi sallallahu alaihi wasallama da bayani amma yake nufin al'ummarsa saboda menene saboda ka'idar cewa ai shi annabi sallallahu alaihi wasallam kan ba zai taɓa yiwa ba ya kasance yana da kokonto shakku cikin abin da aka saukar masa balle ya tambaya yana da cikakken ilimi na yaƙini kuma ai shi ne ma ya karantar da ilmul yaƙini na gaskiya tabbatacce ga sahabbansa saboda haka ba zai taɓa yiwa ba a ce shi yake da kokonto har ya tambaya shi yasa hadisi yazo annabi sallallahu alaihi wasallam da Allah ya faɗa masa wannan yace la ashukku wa la as'al ai ba zan yi kokonto ba ko ba zan tambaya ba saboda ba shi ake nufi ba al'ummar sa take nufi wannan al'ada ce ta larabawa idan ana so a fuskanci al'umma jama'a da bayani sai a ba da umarni ga babba in aka ba wa babban umarni ko kuma an jawo babban kunne to ai saura ya ibadi za su tsorata an gane abin da nake nufi larabawa suna da irin fasaha suke cewa alkalamu ma'a sariya wafami ayyuhal jariya alkalamu ma'a sariya wafami ayyuhal jariya wato balarabe ne idan yana da mata kuyango kuma yana da mata ƴaƴa wato hara'i wanda ba bayi ba to idan yana so yayi wa bayi kuyangun fada sai yayi wa ɗaya daga cikin wanda ba bayi fada ba sai ce kun ga shugabar kuwa mata fada to ku sai ku ji hankali ku sa hankali an gane abin da nake nufi alkalamu ma'a sariya wa qali ayyuhal jariya shine anan ma magana aka fuskance shi ga annabi sallallahu alaihi wasallam amma al'ummarsa ake nufi cewa ya ku al'umma ya ku masu sauraron alƙur'ani mai girma idan har kun zamanto kuna da ƙoƙanto da shakku cikin wani abin da aka saukar wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama to ai ga makaranta masana daga cikin wanda aka ba su littattafai na da suna tare da ku sai ku tambaye su mana ai za su ba mu labari kun gane abin da nake nufi da kyau إن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك كتبي وأنن سكي كراتو للتتفين دا كافنك الكتاب أنن اسم جنسي لفظ لفظي مفرد أما معنى سينا دوك الجمعي كما الذين يقرؤون الكتب من قبلك an gane da kyau wannan akwai shi a cikin larabci a ɗauki ismul jin fi hamiya mufrad amma kuma ma'anahu ma'anar jama saboda haka Allah ta'ala yake bayanin cewa in har ya zama to kana da kokonto cikin wani abu na addini to bai kamata ba ka tafi da jahilci ka tambayi masana sai zama kamar faɗin Allah ta'ala fasalu ahlal zikri in kuntum لا تعلمون فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك وأن الذين يقرؤون الكتاب من قبلك مؤمنين بشكين سوء وأن سنكر ذلك تتفين لدى وسنكر أنت القرآن من غير ما سنفهم تسنع فأنجفتيا كبرت عبد الله بن السلام da makamantansu su za tambaye su su ne suna da gaskiyar al'amari su ba wa annabi su ba wa duk wanda ya tambaye su haƙiƙanin addinin musulunci Allah ta'ala yake laqad ja'aka al-haqq min rabbik tabbas gaskiya ya zo maka daga wajen ubangijinka tabaraka wa ta'ala ana nufi da gaskiya anan shine addinin musulunci ana nufi da gaskiya anan shine alqur'ani mai girma duk yana daukan su lalle gaskiya tabbatacce wanda kokonto ko ƙarya baya shiga cikinsa ya riga ya zo maka daga wajen ubangijinka subhanahu wa ta'ala laqad ja'aka al-haqqu min rabbik fala takunanna min al-mumtarin saboda haka karka kasance ka zamanto cikin masu kokonto a cikin al'amura dan mutum idan ya fada a cikin kokonto cikin al'amuransa to ba zai taba kai ga gaskiya ba an gane abin da nake nufi shi yasa addinin musulunci ba a buƙatar shakku a ciki in wata matsala ta fara ma shakku baka wannan naka ba ka hanzarta ka samu malamai na ƙwarai su bayyana maka ita su fassara maka abin da ake nufi ba ka bai ka faɗa cikin rudani to za ka kai nesa wani lokacin yi ma wannan an yi ma kira ba za ka ji ba قد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممترين ولا تكونن من الذين كذبوا بآيات الله كار كما كزمانتو يا كي مسلمي daga cikin waɗannan da suka ƙaryatar da ayoyin Allah abinda ake nufi da ayoyin Allah sune wanda ababen karantawa alƙur'ani mai girma ko kuma ayoyin Allah ababen lura wanda za a lura da su abinda yake cikin sammai da ƙasa abinda yake kai ga mutum zuwa ga tauhidin ubangiji subhanahu wata'ala duk ayoyin Allah suna shiga ciki karka kasance cikin waɗannan da suka ƙaryatar da ayoyin Allah tabaraka wa ta'ala in haka ya faru fa tabbas zaka zama to cikin waɗanda za su yi hasara sosai hasara na imani hasara na rashi rabo hasara na shiga cikin wutan jahannama saboda wannan shine masirin makomar duk mutumin da ya ƙaryatar da ayoyin ubangiji subhanahu wa ta'ala innal khasirina الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين لهم من فوقهم ظلل من النار ومن فوقهم من فوق لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل ذلك يخوف الله به عباده وذاك babban hasara ita ce hasaran da za ta kai ga mai ita zuwa ga wutan jahannama hasaran da za ta sa mutum ya rabu da yardan Allah tabaraka wa ta'ala har abada ba shi ba tsammani a cikin yardar Allah. Wannan hasara babu hasara kamar ta. Hasara ta duniya faɗi tashi duk wani abu ne mai sauki. Hasara na musifunta da fitintinunta da bala'o'inta da rashin lafiyarta da cututtukanta da talaucinta da tashin hankalinta duk in dai abu ne ya shafi rayuwar duniya abu ne mai shuɗewa. Babbar hasara ita ce hasara ta addini. asara ta rashin samun yardan Allah tabaraka wa ta'ala a gobe kiyama Allah ubangiji subhanahu wa ta'ala ya raba mu da wannan asara innal wala takunanna min alladhina kadzabu bi ayati llahi fatakuna fatakuna fatakuna min alkhasirin tayyib da Allah ta'ala ci gaba da cewa innal ladhina haqqat alaihim kalimatu rabbika la yu'minun ko kuma innal ladhina haqqat alaihim kalimatu rabbika la yu'minun duk da qira'at akan jumlar kalimat ko kalima wato lalle ka sani fa waɗannan da hukuncin ubangijinka ya tabbata akan su hukunci na ilimin ubangiji subhanahu wataala Allah ya rubuta a fil azal cewa waɗannan fa ba za su yi imani ba to wannan ko ba za su yi imani innal ladina haqqat alaihim kalimatu rabbika wanda kalmar ubangijinka subhanahu wataala tawa ta tabbatu a kansu hukuncin ubangijinka subhanahu wata'ala an zartar a kansu a ilimin Allah tabaraka wata'ala ilimi na bil azal cewa waɗannan ba za su yi imani ba ba za su yi imani ba inna alladhina haqqat alaihim kalimatu rabbika la yu'minun wasu malamai suke fassara kalimatu rabbika anan bi ma'ana azabar ubangijinka subhanahu wata'ala bi ma'ana waɗannan da azabar ubangijinka subhanahu wata'ala ta tabbatu akan akan su Allah ya tsine musu to waɗannan ko ba su yi imani ba walau ja'atun kullu ayatin ko da kowace aya ce ta zo musu kowace irin aya ce an zo musu da ita aya ta karatu ne a karanta a karanta musu Qur'ani a bayyana musu a karanta musu tauhidi a bayyana musu ko kuma aya ta mu'jiza ba za su yi imani ba walau ja'atu kullu ayatin kowace aya in ta zo musu la yu'minun ba za ta yi musu amfani ba hatta yarawul azaba al'alim za su ci gaba da cikin imuwa da cikin kafirci har ba sai in sun ga azaba mai tsanani da idonsu sun ɗana shi ma'ana ya ce annabi Muhammad ka kwantar da hankalinka kar ka damu da cewa ba su yi imani da kai ba kana kokarin ka hallaka kanka ka matsa wa kanka ka samu damuwa akan cewa ɗan uwanka ko kuma al'ummarka jama'arka kana kiran su su kuma ba za su yi imani ba kai za ka samu damuwa kar ka samu wannan damuwa sai annabi suka kai dai kai bayani ka isar da sabon Allah subhanahu wataala daukawa ba naka ba in alayka illa albalagh wa alaina alhisab saboda haka wannan da Allah ubangiji subhanahu ya riga ya rubuta su tun fil aza a cikin cewa wa'annan marasa rabo ne to za su ci gaba da rayuwar su da duniya marasa rabo kokarin da kake yi na musuluntar da su ba zai amfani ba wadaka idan ka kira mutum bai amsa maka ba kar ka damu Allah ne bai ga daman ya amsa ba idan ka kira wani ya amsa ba ka gode Allah Allah ne ya rubuta ya amsa maka amma kai kuma dole ne ka isar da sakon ubangijinka subhanahu wataala shiriya kuma ka bar wa Allah ina ji kun gane abin da nake yi wannan duk lallashi ne Allah subhanahu wataala yana yi wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saboda rahmarsa da tausayinsa da Allah subhanahu wataala yayin sa da ki baya so ya ga ko da ɗaya a cikin al'ummar sa yana cikin kafirci yana damuwa matuƙa shi yasa idan ya kira jama'arsa tun lokacin da yana maka har ya zo Madina idan ba sa amsa masa annabi yana damuwa haka Allah ta laike shi fala'allaka ba'an nafsaka ala atharihim illa yu'minu bi hadha al-hadith haqqan yanzu kai zaka suka kashe kanka saboda kawai ba su damu ba su amsa maka ba ba su imani da wannan ba za ka samu damuwa da ɓacin rai har ka so ka kashe kanka ya mu kar kai wannan ka bar wa Allah ta'ala al'amarinsa ina ji kun gane abin da nake nufi shine wannan ma ayoyin kamar wannan bayani suke yi innal ladina haqqat alaihim kalimatu rabbika la yu'minun walau ja'atuhum kullu ayatin ko da kowace aya ce an zo musu da ita ba za su yi ba za ta yi musu amfani ba hatta ya rawul azab al-alim har sai fa in sun ga kansu a cikin azaba mai tsanani yanzu ne suna ganin ilmul yaqin ne suke da shi ba su gani ba ran da za su gani da idon su shine wannan ainul yaqin to ko da a wancan lokaci za su gani sai za su yi imani imani ba za a amfani ba imani zai amfani ne a duniya amma mutum ya je can kuma ya ce wai ina imani Allah ta'ala ba zai amsa masa ba kuma Allah ta'ala yake ce walau raddu la'adu liman huwa anhu wa innahum lakadibun bana koda an ba su daman an karbi imanin su an maida su duniya dan su musulunta za su saki kafirta wanda ka imani zai amfani ne a nan duniya kafin a je labiya ba shine ma'ana walau ja'atun kullu ayatin hatta yarawu al'azab al'alim na'am فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون ما شاء الله تبارك الله daga nan ubangiji subhanahu wataala ya soma bayani kuma ba da misali akan wata al'umma wanda ta so ta halaka ta zo dab da halaka amma Allah wani suwana tana ya tsamar da ita dab da lokacin halaka ta yi imani ta tuba imani na gari Allah ta'ala sai ya karɓi tubanta ya karɓi imaninta Allah ya ƙara mata lafiya na zo wani lokaci wannan wace al'umma ce al'umma ta annabi Yunus alaihi salam ubangiji ya bada wannan misali wannan aya saboda ya ƙara haskaka mana bayani akan kissa ta fir'aun Fir'auna rayuwarsa bai yi imani ba, yana cikin kafirci da kankarewa, har zuwa lokacin da ya ga kansa yana tsakiyar kogi, ya tabbata mutuwa, a lokacin da ya furta cewa amantu, annahu la ilaha illa allazi amana bihi banu Isra'ila wa ana minal muslimin. Allah ta rake ka ƙarya kai, a yanzu za ka yi imani kana cikin halaka, ai ba zai yiwu ba. الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين فاليوم ننجيك ببدنك الله وين سبحانه وتعالى في بعد مثال وتا الأمة wanda ita ma da za ta ji kusa a cikin ranar halaka kamar da fir'auna ya tafi amma akwai ɗan rata tsakaninta da fir'auna akwai ɗan bambanci da ya shiga tsakaninsu game da kissa ta fir'auna saboda haka Allah ta ya kawo wannan kasa kasa ta annabi Yunus alaihi salam da al'ummarsa ubangiji ta yake cewa fa laula kanat qaryatun amanat fa nafa'aha imanuha illa qauma yunus laula ana cire ta harfu takdiriya ma'ana inda akwai wata al'umma ko da akwai wata al'umma dama akwai wata al'umma kun gane da kyau duk wannan ma'anar laula yana yana tafiya kansa da akwai wata al'umma wanda take zama cikin wata ƙarya an ambaci fa laula kana qaryatun amanat an ambaci ƙarya ta yi imani to ai ƙarya ba ta da ba ta da harshe balle ta yi imani ana nufin ma su menene mutanen ƙarya fa laula kana qaryatun amanat ƙarya ta yi imani ba zai yi ba ai wannan abu da ke nufi da shi a balaga isti'ara ne kamar faɗin Allah ta'ala was'al alqaryata allati kunna fiha ka tambayi alqaryan da muke cikin ta za ka tambaye ta tana magana ne bi ma'ana ka tambayi wa mutanen ta shi ma ana falaula kana qarya ay falaula kana ahlu qarya an gane da kyau akwai jumla ta ahal kalma ta ahal da aka shafe da a ce akwai wata jama'a na wata alqarya wanda ta yi imani kuma imaninta ya fi ya yi mata amfani in akwai su al'ummar annabi Yunus su ne wanda abin da ya shafe su. In akwai irin wannan al'umma ta ƙarya gabaki ɗaya da tun farkon ta har ƙarshenta ta yi imani ta tuba lokaci guda ɗaya ta sai ta yi tuba saboda nasuha Allah ya kalle ta ya fahimce ta Allah da rahmarsa ya karbi tubanta kuma tuban ta mata amfani to a doron kasa in akwai wannan al'umma sa al'umma da Nabi Yunus alaihi salam lamma amanu iji bai tara da da sun yi imani da Allah Allah ta rike kashafna anhum azab al-khizy fil hayati ad-dunya sai muka yaye musu azaba na kaskanci da wulakanci wanda da ya yi kusa ya sauka musu da suka yi imani sai suka yaye musu wannan azaba wa matta'nahum ila hin sannan kuma muka jiyar da su da'in duniya na zo wani lokaci a jumlance a takaice Allah ta'ala ya kawo kissa a cikin wannan aya فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين إيا قصة أو أن آية حكاري كما ذاك إمام مالك دوك سورة لك فرقون تهار قرشنة أنبات السورة سورة يونس سورة ونن قصة أما قصة كما آية إيه ga ita kissa ta annabi nu mun karanta ta ayoyi kusan goma a cikin ta misali ko aya biyar haka amma ba ta suratul nuh ba ga kissa ta annabi Musa alaihi salam ta fi ta fafadi sosai ba shi suratu Musa alaihi salam ba amma wannan aya ɗaya kakken illa qoma Yunus amma an ce da sura suratu Yunus yasa malamai suka ce ba wa sura sunaye ba ijtihadin malamai ba wahayi ne da wajen ubangiji subhanahu wataala Allah ta sirrin da yake ciki ya bazaɗe kissansa ta Yunus ta zama ita ke sunan sura an kai ka da kyau annabi Yunus alaihi salam daga cikin al'umma ta banu Isra'il an aike shi cikin wata ƙarya wasu wani gari mai suna Ninawa a cikin garin Iraq a Mosul a yanzu haka ma ta zama wani state da tana ƙarƙashin Mosul amma an raba almausu ta zama cikin ninawa ma wani state an gane da kyau a cikin garin ninawa a iraq aka tura annabi yunus alaihi salam ƙissansa tana da ban al'ajabi Allah ya tura shi ya zo ya karantar da al'ummarsa ya isar musu da saƙo yana ta bayyana musu bai samu amsawa suna ta ƙaryatar da shi da shi kuma yana da zafin rai ransa ya bashi don me yasa da kuna gaskata ni amma yanzu saboda na zo muku da addini shi ne za ku ƙaryata ni to yayi yayi yayi su musulunta ba su musulunta ba to sai yake na ba ku nan da kwanaki guda uku in ba ku musulunta ba to azaba sai ya sauko muku to malamai suka ce ya faɗa musu haka dan ya tsoratar da su nan da kwana uku in ba ku musulunta ba azaba sai ya sauka muku ya faɗa dan ya sokar dan ya tsoratar da su Allah sai ya ce wa mala'iku ku shirya kwanaki guda uku su yi a yi musu azaba. Don annabi baya faɗa magana ta tafi a banza. Kun gane da kyau? Ana kwana ɗaya sai yanayin ƙasa yanayin gari duk ya fara canzuwa. Al'ummarsa ta fara fahimtar cewa fa lalle wannan akwai akwai alamar yiwuwa da cewa azaban nan zai sauko musu. annabi Yunus da ya gaba su amsa masa ba kuma ya ce kwana uku azaba za ta sauka sai ce kawai bari in bar musu ƙasa kar azaban ta sauko ni ba ni ina cikin su kun fahimta da kyau sai ya hukunta kansa ya yi wa kansa hukunci akan cewa bari ya bar musu gari shi tsammaninsa in ya faɗa musu haka kwana uku za su tsorata bai ga alama za su tsorata ba su sai ce in nake zan bar muku gari tsammaninsa ‘yan uwansa ne masoyansa ne su to da Allah ka zo da za mu sulun za mu sulunta duk wannan ba su yi masa ba sai ya tattara kayansa ya fita ya bar gari hukuncin nan da ya ɗauka wa kansa hukunci ne ba wahayi ne daga Allah gare sa ba Allah bai baka umarni na cewa ka fita ka bar su kun gane abin da nake nufi tun dame shi ne sun bata masa rai shi ne ya fita ya bar su su da suka wayi gari ina yunus ina yunus baya nan kai yau cikin kwana uku da ya bamu kwana ɗaya tafi kar ya zama fa kwanakin nan su shiga mun fada cikin bala'i kuma kun ga yunus gaskiya kin ya tashi bai mana ƙarya ba a kamata mu daina abin da muke yi kuma abin da yunus yake kiran mu a kansa na alkhairi ne ko da haka wallahi mun musulunta ba mun tuba duk suka tuba suka jara halayensu sun taro ga baki ɗayansu manyansu da ƙananansu malaman kare hatta dabbobinsu sun ta sun taro a fili guda ɗaya a cikin wani babban jeji suna ta koka suna ta haɗa hannu suna ce ya Allah mun tuba a yafe mana ya Allah mun tuba a yafe mana abun nan da yau zai faɗa ba na kwanaki guda uku ya Allah a tsayar kan a kawo mana shi wallahi ya Allah ba za mu sake yi ba an gane da kyau ubangiji subhanahu wata'ala cikin tausayi da rama Allah ta ya kalle su ya ga halayensu kuma da gaskiya suke yi ubangiji subhanahu wataala sai ya tsayar da azaba na kuma tabbas azaba zai sauka yanzu babu azaba Allah ya bada umarni da cewa su koma su zanna a garin su su bautata wa Allah cikin tauhidi abinda aka ce su yi su yi abinda aka hana su bari ina annabinsu yake ne annabi baya ne babu yadda ya bar su kun gane da kyau? Annabi Yunus alaihi salam ya fita, ya yi hukunci cewa in wayannan ba su musulunta ba, ni nawa ba ta musulunta ba, bari in na tsallake kogin na je wani garin za su musulunta. To, ya shiga cikin kwale-kwale, kwale-kwale ta fara tafiya cikin teku, sai bala'i masifa ta fara samun kwale-kwale. Akwai alaman za ta kife da mutanenta. To mutanen wannan gari a lokacin suna da al'ada cewa in wani bala'i ya fara ya fara samu a cikin kwale-kwale to tabbas akwai wanda ya gudu ya bar gida. To irin wannan bala'i yana samun su. Sai direban ya tsaya yake jama'a dan Allah kun ga dai wallahi za mu halaka dukkanmu. A cikin kwakwan da ya gudu ya bar gida. A baka. to in akwai wanda ya gudu ya bar gida dan Allah saboda shi kada mu halaka ya faɗa mana mu cire shi mu jefa shi a cikin teku mu za mu wuce abu mu dama su ka'idar su kenan to annabi ne zai magana ba dan shi yana ganin ba ba gudu yayi ba ba gudu yayi ba ya bar gida ba an gane da kyau yana gani yana kan tafarki na umarni ubangiji subhanahu wataala to an yi an yi wanda ya gudu ba gane ba suka ce to bari a yi ƙuri'a an gane an san ma'anar ƙuri'a yi bari a yi ƙuri'a a gani za a san wanda ya gudu sai aka yi ƙuri'a da aka yi ƙuri'a sai ta faɗa kan hannun yunus sai wanda suke suka ce ai wannan ka ai wannan ba yunus ba ai wannan mutumin kirki wannan ba zai taɓa gudu ya bar gida ba ai wannan me ban da shi a sashen ƙuri'a an sake ƙuri'a ta biyu ma a kasa ta faɗi an ya kai ka iya kuriya kuwa sosai dan na canja mai mana kuriya kai malam kai kai mana yanzu aka canja aka yi na uku mu duk a kansa sai to ashe ashe wata kila kai ne sai suka daure suka kire shi suka jefa shi a cikin wannan teku da aka jefa shi a cikin teku cikin ikon ubangi subhanahu wa ta'ala sai akwai wata katuwar wannan mai sunanta kifin ta haɗe shi dama tana gina ta samu abun haɗewa sai ta samu ta haɗe wannan kifin tana haɗe annabi Yunus alaihi salam a cikin ta sai ita mota kifin ta ta haɗe ta shine Allah ka kace zulumat tuhu kifi a cikin kifi wata kifi ta haɗa wata kifi shi kuma yana cikin wanda aka haɗe ta to haka yayi ta fama a ciki annabi Yunus alaihi salam ya daɗe a cikin kifin nan a ciki yana da duk teku a cike da tasbi duk kifaye da suke cikin duk halittun Allah cikin a cikin teku suna cika masa kunnensa da tasbihin ubangiji subhanahu wataala sai ya fahimci cewa wannan abun ba shi duk jarraba ne Allah ya masa ya fita daga al'ummarsa bai nemi izini da wajen Allah bai ce masa ka fita ba ai dama hijira Allah ne yake gaya wa annabinsa kai hijira ka bar su ka je wani gari ba ba sa izinin hijira ba shi yake yanke wa kansa hukunci shi yasa Allah ta'ala ya ambaci sunan abin da yayi innan wato guduwa ne irin kamar guduwan bawa daga mai gidansa ko guduwan da daga babansa ita al-abdul ajiq shine bawan da ya gudu ya bar gidansu Allah ta ce iz abaqa ila al-fulkil mashhur wato sai ya gudu kamar bawan da ya gudu daga gidansu ne shi ma haka ya gudu daga umarnin ubangijinsa subhanahu wa ta'ala ta ce fasahama sai aka yi ƙuri'a a kansa fakana sai ya kasance min al-mudhadin cikin wanda ƙuri'a ta tafke su dan kama kuma aka jefa shi a cikin nan faltaqma wal hutu wa mutum sai ya haɗe shi ya zama sai yana zargin kansa yana nadama akan abin da ya faru ga zafi na ciki cikin kifin da ta haɗe shi ita ma zafin cikin kifin da ya haɗe ta an gane da kyau kuma ga duhunsu ga duhun shi ma wannan teku sai sa duk Allah ta lake fanada fil zulumat duhu a cikin duhu annabi Yunus alaihi salam sai da yayi zazzabi yayi rikin lafiya mai tsanani jikin sannan naman nan duk ya zube sai ya ga cewa ba inda zai samu ya tsira in bai jaddada tubarsa ga ubangiji ba sai a cikin sai yake cewa Allah ilaha illa anta subhanak inni kuntu min adh-dhalimin sai ta kira ce la ilaha illa anta subhanaka babu wani abun bauta bisa ga cancanta ya Allah sai kai kadai sarki ya tabbata a gare ka inni kuntu min az-zalimin lalle Allah na kasance cikin azzalimai na zalunci kaina nayi abun da bai kamata in yi ba ka dubi wannan jumla ya ambaci tauhidi la ilaha illa anta ya tarkace ubangiji subhanahu wataala daga duk wata naqasu ya tabbatar wa kansa laifin in ne kun kuma zalimi bai ci Allah ka yaye min ba bai ci Allah ka yafe min ba bai shi Allah ta arzuka ni ba kawai wannan jumlan da ya faɗe ta ya sarkake Allah ya tabbatar masa tauhidin ya yi itirafi da laifinsa Allah ta da ya amsa masa duk abin da yake kun gane abin da nake nufi Allah ta lake ce daga nan take fastajabna lahu a gaggauce mun amsa masa wa najjaynahu min al-gham muka tsamar da shi daga bakin ciki da damuwa tashin hankali sai ce wa kadhalika nunjil mu'minin kuma haka ne za mu samar da mu'minai ma'ana duk mu'minin da ya fada a bala'i da masifa in ya daga hannu ya roki Allah Allah zai samar da shi shi yasa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke cewa addu'an dan uwa na Yunus alaihi salam da yayi lokacin da yana cikin kefin duk wani musulmin da zai shiga bala'i ko musiba in ya roƙi Allah da shi Allah sai ya yaye masa. Dan da yake cewa ba za ku karanta faɗin Allah ta'ala ba wa kadhalika nunjil mu'minin ai ba ma shi kadai bane shi sababi ne amma sai ta zama menene garabasa ga duk wani mu'mini musulmi yana daga cikin addu'o'i masu albarka zikirai masu alkhairi idan musulmi yana rike da su tauhidi a ciki sannan istighfari a ciki in kace la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin kamar kai addu'a ne da la ilaha illa allah la ilaha illa allah kai addu'a da astaghfirullah astaghfirullah kaga ka hada jalala da menene da istighfari ai istighfari man neman menene neman gafara inni kuntu minaz zalimin saboda haka addu'a ne na gabaki daya albarkanta da alkhairanta yana da yawa malamai suka ce alama ne na rabo cewa mutum ya shagalarta da addu'an la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin saboda duk bakin ciki da bacin rai da damuwa Allah yana yayewa nan da nan annabi Yunus alaihi salam da ya faɗi wannan Allah ta'ala sai ya sa kifin da ta haɗe wancan kifin ta yi aman kifin babban sai ita kifin babban ma bata mutu ba ita ma ta yi aman annabi Yunus alaihi salam ce fanabalnahu bil ara'i wa huwa saqim muka jefar da shi bil ara'i cikin wato jejin da yake kusa da teku alhali ba shi da lafiya wa huwa saqim ba shi da lafiya saboda saboda duhun da yake cikin ciki da kuma zafin ciki dole ne ya saka wannan da aka amansa aka cire shi ga rashin lafiya ga yunwa ga canje-canjen halaye nan da nan Allah ta da cikin ikonsa mace wa ambatna alaihi shajaratan min yaqtin sai muka tsirar masa bishiya na al-yaqtin nan da nan bishiyar ta tashi ma shi kadai aka yi ta da babu ita amma a yanzu aka yi ta shine ma'ana wa ambatna alaihi wace wa ambatna kuma alaihi ne ma shi ne an gane da kyau shajaratan min yaqtin ma'ana suka ce wannan bishiyar babu wani nau'in abincin da ba a cikinta. Akwai tuffa, akwai lemu, akwai mangoro, akwai burle, akwai wannan, akwai akwai wannan. Kuma duk dai wani abu da ake ci na marmari da jin daɗi duka cikin wannan. Annabi Yusuf alaihi salam ya yi ta ce, ya yi ta ce, ya ta ce, kuma nan da nan Allah ta ya warkar da shi. Sai ce, to ka koma inda ka tashi. Dama ibtila'i ne aka yi maka saboda ka fita ba tare da izini ba sai sa malamai suka ce ba kyau mutum ya gudu ya bar gida ba kyau mutum ya gudu ya bar makaranta in kace za ka gudu ka bar gida ko ka gudu ka bar makaranta wannan abin da za ka gamu da shi ka baka sani ba gonda ka nemi izini da yarda sai ka samu rabonka amma in kace za ka yi taurin kai za ka yi wa kanka hukunci to ka ga falsafa mawul sautin shi annabi yunus an ce masa fattaka wal hutu da imaninsa da annabinsa kai ko ba san wani irin hutu za ta haɗu da kai ba kun fahimci yin jama'a da kyau a wannan tarbiyya da kusa da kamata mu karanta qur'ani mu dauki kisu mu dauki darussa a ciki fahimna shine Allah kada ke cewa arsalnahu ila mi'ati alfin aw yazidu muka mayar da shi ga al'ummarsa wanda adadin ta dubu ɗari Allah ta ce sun fi dubu ɗari to shine malamai suka ce hikman مئة ألف أو يزيد أو إن بمعنى ويزيدون to shi ne malam suka ce adadin mutanen alƙaryan sannan ninawa su ne mi'atu alfin wa yazidun shi ne adadin mutanen da ya ƙara kwaso su daga teku wanda suka ga abin da ya faru da shi ya ƙara ɗaukar wasu al'umma ya zo da ita haɗa da al'ummarsa to al'umma sai ta adadin ta ya fi dubu ɗari da wani abu duk wannan al'umma babu kafiri ko ɗaya a cikinsu a tarihin annabawa manzanni babu annabi wanda duk al'ummarsa daga farkon ta har ƙarshe ta duk ta musulunta ta annabi Yunus alaihi salam fa amanu fa matta'nahum ila shine wannan dukkan bayanin da Allah ta'ala ya faɗe shi a cikin suratul as-saffat da kuma cikin suratul anbiya anan Allah ta'ala ya nada mana shi a cikin falaula kanat qaryatun amanat fanafa'aha imanuha illa qauma yunus lamma amanu kashafna 'anhum 'adab al-khizy fi al-hayat ad-dunya wa matta'nahum ila hayyin Allah ta'ala ce walau sha'a rabbuka la amana man fil ardi kulluhum jami'a bimana tun da ka fahimci shi ga al'ummar annabi Yunus misali duk ta imani ta musulunta to ka sani in ubangijinka ya ga dama to duk duniya za ta musulunta yadda Allah ya musuluntar da al'ummar annabi Yunus alaihi salam gabaki ɗayanta ni a ci alfin au yazidun babu kafiri ko ɗaya cikin su to in ubangijinka ta'ala ya ga dama al'umma duniyar nan gabaki ɗaya za ta musulunta ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا عند أبنجينك تعالى يقداما تودا دب دنيا أن أبن ديكي شكين تنكسا ذا في إيمان ذا في مسلم فأما أبنجينك بيقداما هكا saboda ka'idar Allah ta'ala haka ya halicci mutane ya yi musu gari guda biyu a can ita ce aljanna da wuta kuma kowanne ya masa hukunci tana da rabunta. To idan duk suka musulunta, to ai ɗayan ba za su samu rabunta ba. Kun gane da kyau. Dan aje can filjanna au fisa'i. Kuma haka Allah ya kakkasa mutane, fa minhum shaqiyyun wa minhum sa'id. Cikin mutane akwai masu rabo, akwai tababbu. To in duk suka musulunta ina ne tababbu. To haka sunnar Ubangijinka subhanahu wata'ala. ya halicci mutane a duniya saboda su zamanto department daban-daban. Kar a ce wai duk al'umma za su zama akan tsari guda ɗaya. Nau'in musulmai ne, to me ka me abin da za zuwa faɗa. Wani irin wahala malamai za su ɗauka, wani irin wahala wani. Ai magana ya ƙare duk al'umma ta musulunta. Kaɗas magana ya riga ya ƙare, amma tun da yanzu ba musulmi wani akwai da ba su musulunta ba, akwai wanda nana suna musulmai amma kuma ana jan su ana talallaban su akwai wanda wannan ana kaga ana ta fama da rayuwa wanda yayi karatu wannan yayi bayani wannan yayi rubutu wannan yayi kaza kaza sunnar ubangiji subhanahu wataala to ai kaddara yanzu misali in ka san Najeriya ce kowa zai zama president ko zai yi ne kowa ya zama president ba zai taɓa yiwa ba ko kuma kowa ya zama to shi mawadaci ne kowa ya zama shi ne ganiyun babu talaka a zai yiwu Allah ya rubuta dole ya zama akwai faƙiri akwai ganiyi saboda faƙiri ya bukaci ganiyi ganiyi ma ya bukaci faƙiri annasu bin nasi kun gane da kyau Allah ya yi mutane dole wannan ya zama malami wannan ya zama kuma jahili saboda jahili ya bukaci malami malami ya bukaci jahili Allah ya yi mutane kashe biyu wannan ya zama yana da sarauta wannan kuma ya zama mabiyin mai sarauta saboda mabi ya yi girmama wannan wannan kuma ya tausaya wannan tsarin rayuwar ubangiji subhanahu wa ta'ala Allah ya kakkasa ku shi yasa yana da kyau duk inda ka ga kanka ka gode wa Allah subhanahu wataala ba tsarin ka ba ba zaɓin ka ba tsarin Allah ne da zaɓin sa da ce tsarin ka ne ai kowa yana so ya zama shine na Najeriya president dukkan mu da Allah to kasan za ta dauke mu ne an ga da mun ne kowa da inda tsarin sa ce kowa sai ya zama yana da shi to ba talaka ba zai yiwu ba sai ce ni shi yasa ubangijinka subhanahu wataala inda ya ga dama zai aza al'umma duniyan nan gaba ki akan lebur guda ɗaya na imani. Amma Allah bai yi haka ba saboda hikimarsa al'umma halittunsu bambanta. Walau sha'a rabbuka la amana man fil ardi kulluhum jami'a. Allah ya da annabi afa anta tukrihu an-nas hatta yakunu mu'minin. Yanzu kai ya annabin Allah. Yanzu za ka so ka cilasta wa mutane ka matsa wa mutane ka matsa wa kanka har sai su yi imani da kai. ai ba zai yiwu ba al'amari na Allah imani ilsa wa mutum shiriya yayi imani ya kaɗaita Allah wannan aiki ne na Allah in ya ga dama kamar da al'ummar annabi Yunus duk ta musulunta to haka dukiyar duk za ta musulunta bi ma'ana ya annabi Allah karka damu karka ga damuwa in kaga wani bai musulunta ba kaga wani kafiri kaga wani kaza ka kwantar da hankali wannan shine tsarin Allah sunnatullahi haka sunnar ubangiji subhanahu wataala a samu al'umma daban-daban to wa ma kana li nafsin an tu'mina illa bi iznillah bai ba zai taɓa yiwa ba ma'ana mustahil impossible a samu wai wata rai da yardanta da zaɓinta ta yi imani Allah bai so mata imani ba babu shi wa ma kana li nafsin an tu'mina illa bi iznillah ba wata rai take da zaɓi a ce wai saboda yawan ilimin da Allah ya ba mutum saboda yawan iliminsa yawan dabararsa yawan fasaharsa a shi kawai ba zaɓin Allah ba shi ya musulunta a ba zai yiwu ba duk yadda Allah ta'ala ya ba mutum ilimi daban ya baka shiriya ka musulunta daban yasa zaka ga duniyar nan Allah ta'ala ya cika ta ga sunan wanda su waye da duniya sun yi giragai sun yi kaza sun yi kaza sun yi kaza amma kuma Allah yana su imani basirar imani Allah ya toshe musu sabon wani shi bai iya komai ba ba abin da zai iya ya kera a rayuwarsa amma kuma Allah ba ta basirar imani ya kaɗaita Allah ya bauta ta Allah shi kuma wannan da bai iya kera komai ba a wajen Allah ya fi dubban wanda su iya kera komai kun fahimce ni wa ma kana li nafsin an tu'mina illa bi izni kamar yadda babu wata rai da za ta mutu sai da yardar Allah da izininsa to haka ko babu rai wanda za ta musulunta sai da izinin Allah duk waɗannan abubuwa lallashi ne ga annabi Muhammad sallallahu alaihi don annabi kar ya ga damuwa ga al'ummarsa ga ƙuraishawa ga jama'a ga mara'u mara'u da annabi sallallahu alaihi wasallam yana ganin cewa in sun musulunta da za su kai maka annabi haka yake so akwai mala'u mara'u a a lokacin ga su Abu Lahab karkashin ta akwai jama'a ga su Abu Jahal karkashin ta akwai jama'a ga su Al-Walid ibn Mughira da Allah ta yake cewa zarni wa man khalaqtu wahida wa ja'altu lahu malan mamduda wa banina shuhuda wa mahattu lahu tamhida Allah ya ba ta ‘ya'ya, ya ba ta zurriya, ya ba ta dukiya, kasunan suna nan suna nan. To, annabi sallallahu alaihi yana koɗai cewa idan wa'annan mala'u manya-manyan sun musulunta, guda ɗaya ne musulunta, akalla yana shiga da mutane a ƙarƙashin sa arba'in. To, ai, amfaninsa da ribarsa ta fi a ce wannan talaka guda ɗaya zai musulunta. Kuna ganewa. To, shi ne annabi sallallahu alaihi kullum a dabararsa yana ganin cewa idan aka samu babba ɗaya a ƙarƙashin sa al'umma. To kullum sa yana targeting waɗannan manyan. In sun musulunta wanda suke ƙarƙashin su su musulunta. Allah yana lallashi ce ya annabi Allah karka ga karka damu da waɗannan ba. Ka kula da waɗannan ma musulunta. Waɗannan ka isa musu da sako. In sun musulunta zaɓin Allah ne, in ba su musulunta ba to Allah ne ya kore su. Kai kuma kare ka sauke menene nauyin da Allah ya azama ka saboda karka yi damuwa karka ga damuwa ba su bi ka ba wa ma kana li nafsin an tu'mina illa bi iznillah wa yaj'alu ar-rijsa 'ala alladhina la ya'qilun madalle Allah ta'ala shine zai sanya kaskanci da wulakanci da azaba mai tsanani ga wanda sun kasance ba su da hankali ar-rijsa nan malama suka shine suna al-halak wasu malama suka shine al-khizy kuma duk ma'ana zai tafi Allah zai sanya halaka ko kuma kaskanci da wulakanci gawa ga wanda sun kasance ba su da hankali. Wanda ake nufi da ba su da hankali shine wanda ba su yi imani ba. Kullum ka'idar Alƙur'ani mai girma ke yana bambanta tsakanin mai hankali da mara hankali. Idan aka ce ba shi da hankali a lugar Ƙur'ani to wanda bai imani ba. Idan aka ce yana da hankali to wanda ya imani. Wadaka wanda bai imani ba duk dabarunsa a lugan Qur'ani a addinance ba shi da hankali. Tun da hankalinsa bai kai ga ya yi wa kansa abin da zai amfane shi a lahira ya samu yardar Allah ba, inda duniyar ne ya yi tagin nasa bai ya yi shirme kenan. Wa ya ja'alu rizqa 'ala alladhina la ya'qilun. Qul unzuru ma da samawati wal ardh.
قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون فهل ينتظرون إلا مثل أيام الذين خلوا من قبلهم قل فانتظروا إني معكم من المنتظرين ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين
ahsan ma sha Allah ubangiji subhanahu wataala yake cewa qul unzuru ma za fi samawati wal ard gaya musu ya annabin Allah ku kalla mana da zakatanku ku kalla mana da kokolwanku da idon basira ba idon gaba ba wannan shi ana ce ta basar ciki kuma ana ce da ita basira idon ciki wanda ta kunshi zuciya ta kunshi kwakwalwa shi Allah ta'ala yake muhatabanta nan ka ga musu ku kalli da zukatanku da basiran da Allah ubangiji subhanahu wataala yayi muku madha fis samawati wal ard menene daga cikin abin da Allah ubangiji subhanahu wataala ya halitta na ababen mamaki wanda suke jawo hankali zuwa ga tauhidin Allah da buwayan Allah da ƙudurar Ubangiji Subhanahu wataala bi ma'ana ku sanya rura mana ku kalli sammai da ƙasa da abin da yake tsakanin su ai za ku ga ayoyi masu ɗimbi yawa da za su kai ku zuwa ga tauhidin Ubangiji tabaraka wataala kun gane da kyau malamai sun fassara ma za fi samawati din ma din nan ko ta zama istifadiya shine abin da muka yi da shi bayan tafsirin farko ta iya yiwa ma ta zama mausula ay qulun zurul ladhi fis samawati wal ard bi ma'ana ka ga musu ku kalli abin nan da yake a cikin sammai da ƙasa wanda zai kai ku zuwa ga tauhidin ubangiji subhanahu wataala ku kalli ayoyin Allah tabaraka wataala wanda yayi a cikin sama taurari da rana da farin wata da sauran abubuwa da Allah ubangiji subhanahu wataala yayi ku kalle ta tun daga saman farko har zuwa sama ta bakwai ku ga irin buwayar ubangiji subhanahu cikakkiyar ikonsa Allah ya yi ta haka kawai a tsaye ba ka gani wani abu da ya rike ta ba ka gani ba gairi amadin tarawunaha haka kawai tana tsaye da kanta kanta ba abun da ya rike ta waye sai yayi wannan duk yanda kaga aka daga mana wannan rufi a sama da ka san da yi masa foundation daga kasa amma duk wayon mutum ce kawai yayi maka irin wannan a sama kuma ya daura maka fankoki haka kawai ba yayi masa wannan a ce ku zo ku zauna karkashin sa ina zai yi ne to amma haka Allah ya fa irin halittar sama haka fa bi khairi amali kuma an yi ta yau shekaru shekaru shekaru nawa wa zai iya ce ga lokacin da aka yi irin sammai bi ghairi amadin tarawna kuma haka nan da aka yi ta a yawan shekarun da nan fagashi ba tsufa ba tsagewa ba lalacewa a bisa ga da duk daɗewa abun ya daɗe zai ɓaci yadda kaga wannan sabo ne yanzu a ba wasu for the next 20 years misali muka ba da shekaru mai za su dubu yana go za su cikin ne duk yadda aka yi abu mai kyau inda ya daɗe zai ɓaci amma banda sama da ƙasa haka Allah ya tsara ta kaganta duk dalewanta yake ka kalle ta sosai har ta ba min kuku da za ka yi ka gani tsagewa a cikinta kamar a ce riga ce ta daɗe ta yanka ka kai ta kai da ya ɗaure ta ana gani a cikin sama haka ta akwai kata a ciki babu ka Allah ya ce kai karkace kawai ka kalla so ɗaya fa a'a kai dinga kalla da su umar ja'il basara karra kai ne marratan ba'da marra ka dinga kalla sosai da sosai in directly ya kai ka samu wani microphone ko wani abu mai wanda zai taya ka bincike da gani ka ka kalla da har ila yau Allah ke cewa kai ba aka samu bayan kalibi dai kalbasaru khasi'an sai dai gannan ka su koma ma cikin kaskanci da jin kunya saboda saboda su samu laifi ba da za su aibata sama da shi ba kuma ga can nan in ji Allah kada kace inna Allah yumsiku samawati wal arda an tazula Allah yana rike sammai da kasa ba za su tafi ba in ka ji wa'anki za ta tafi to in amsaka ma min ahadin min ba'di in dai wani dai bayan Allah zai rike su to za su tafi to amma ka san cewa ba wanda bayan Allah zai rike su wa yumsiku samaa an taqa'a ala al-ardi ina ji kun sai sai da izinin subhanahu wa ta'ala malamai suka ce ma'ana da izini inna da Allah ya yi da ƙarshen kiyama can an zo ƙarshen ko lokacin da za a sa a ɗaɗɗaure su zama babu su a nan da ɗaya su na sama ta zama kamar taburma haka yau mu naɗin sama a kafan yin sigilli amma dai yanzu haka mu kwantar da hankali wannan kar wani ya ji tsoro cewa wai sama za ta faɗi ba zai taɓa faɗi ba in ji ubangiji su faɗa wata ana amma za ka ji tsoron gini zai faɗi so nawa labarai sun nuna mana ƙasa cikin ayi gini mai kyau a kawo mata injiniya daga cikin duniya ba kamar sa yau bai kai watanni hudu ba a cikin Indonesia wani babban beni mai hawa hamsin ya zube. Mutane da yawa sun mutu, gwamnati ce wallahi ba ta yarda ba. Injiniyoyi nan daga England ne da wannan wannan aka kawo wannan zai zube, a ji a kama injiniyoyi. To a kama su a kama babu, saboda tsarin duniya kenan. Duk yadda aka tsara abubuwa zai ɓaci, amma tsari da ba zai ɓaci ba shine na Allah. Qulun zuru ma da samawati wal ardh. وما تغني الآيات والنذر عن قوم الله تعالى kace duk da waɗannan bayanai da za su kai mutum zuwa ga imani da tauhidin Allah ta'ala mai rabo ne zai samu amma mara rabo ba zai masa amfani ba talaka wa ma tughni ayat ayoyi da hujjoji da bayanai da gargadi da razanarwa ba za su amfani ba an qaumin la yu'minun ga mutanen da Allah bai rubuta musu imani ba fa hal yantaziruna illa mithla ayyamin ladina khalaw min qablihim Allah ke cewa ai waɗannan ka ba abin da suke jira ko mushrikai da kafirai Makka da irerensu ba abin da suke jira illa ire-iren kwatankwacin kwanaki na azaba da suka faru da al'ummun da suka riga su to haka suke jira waɗannan kwanaki illa misla ayyamin ladina khalat ay illa misla waqa'i al'umam allati khalat qablahum sai irin bala'i da da azaba da halaka na ire-irin al'ummun da ya sa ya faru da su to haka zo ɗan suna jira irin abin da ya faru da fir'auna da mutanensa abin da ya faru da su adawa da mutanensu da su samodawa da makamantansu to wataƙila shi ne abin da ƙuraishawa suna jira in ji ubangiji da ala ƙolfan tabiru allah ya kyanar ka gaya musu ku saurara ba shi kuke jira ba mai sauƙi kuke ku jira inni ma'akum minal muntazirin ni ma sai in zo nan jira in allah ya ga dama zai saukar ko ba zai saukar ba wannan wato abin da ake nufi da shi abu ne na challenging da kuma tsoratarwa. Ku saurara ba kuna jiran azaban Allah ku kira? Nima ina nan muna jira, da ni da ko mu ga wane ne yake da gaskiya. Kun fahimta da ke jama'a. Sun ma nunajji rasulana wallazi na amanu, ka zalika haƙƙan alaina nunajji mu'minin, insha Allah darasi na gaba za mu ci gaba da bayani. Abin da muka faɗa zama ta da Allah kalaba mu ladansa. wanda muka yi kuskure Allah ya shafe mana shi wa sallallahu ala nabiyyina wa habibina muhammad wa ala alihi wa sahbihi